الله عنه وكتابه الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبقنا والحمد لله والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وكتابه العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ne ba mu cikin dawa don ci gaba da wannan karatu da littafin ashifa da ta'arifi hukuki mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda muna cikin lai bayani akan darajar nan ta Isra'i da Mi'raj da daukakan nan ta Isra'i da Mi'raj to Imam Al-Qasim ya yana warwara na asrar da ciki da mazaya darajojin da an sa ya kunsa cikin Ibrahim da Ibrahim wanda ya ke kanci maza Allah su gaba wa ta'ala sallam da su za ka yi ibin nukuta nukuta aya aya.
فصل فصل ربما إن شاء الله وأما ما ورد في حديث الإسراء أما أبن يجب أن حديث لن إسرائيل وظاهر الآية من, وظاهر الآية ظاهر آية من الدنو والوعد وأن آية لن ثم دنا فتدلى وبيان التكوى wannan fasali ya kunsa bayani kan kuma da na fatadalla to bayanin abin da ya shafi zahirin wannan aya min ad-dunuwi na dunuwi kusanci والقرب wal qurbi da kuma kusanci dai من قوله min qawlihi na faɗarsa subhanahu wa ta'ala da yake cewa دلا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى duk magana isra'ila da raji ne to shi ne yake magana akan watan abin da ya tabbata cikin wannan zahirin wannan aya to shi ne wannan fasali ya kunsa walwala bayani akan shi to ثم دلا فتدلى ثم دنا sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusata fatadalla kuma ya dada kusanci shine ma'ana فكان قاب قوسين أو fakana qaba qausaini kusancin ya zamo kamar bayan baka biyu أو أدنى au adna ko abin da ya fi kusa da wannan فأكثر المفسرين wannan magana ya nurin nan yake ya kurbin nan yake ya menene aya ke nufi da summa da la fatadalla fakana qaba qausaini au adna wannan shine zai yi bayani a iyakun da malamai
فأكثر ba sabrin fasiri na mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi a kan أن الدنو annar junuwa sani dai junuwa kusanci والتدلي da kuma ta dalliya watan kusancin dai
منقسم بينهم abin rabewa ne bai da muhammadin wa jibrila tsakanin manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da mala'ika jibrilu عليهم السلام ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam
أو مختص بأهلهما من aw الأرض mukutassun ko kuma wanda yake kune bi ahadihima da ɗayansu min al'akari da ɗaya eh ɗaya watan dunuwin shi shi ya shafa eh shi yake kuda shi wato jibrilu ne ya kusanta ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kuma manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kusanta ga malaika jibrilu ina mukutassun bi ahadihima min al'akari
أو من السدرة المنتهى ko kuma a'a min sidratil muntaha daga sidratul muntaha ne Mm, ya kusa daga sidratul muntaha magariyar cikewa
قال الرازي قال الرازي الإمام فخر الدين الرازي المفسر ياتي وقال ابن عباس وقال ابن عباس عبد الله بن عباس يجي هو محمد صلى الله عليه ma'an وسلم laminin da ke cikin dana ai ka san dana akwai lamiri ciki lam yufi dana lamirun tadbiruhu huwa eh kam an ce kala an ce kala akwai lamiri eh lamirun mustaqirrun ka tadbiruhu huwa to lamiri koyayye da ke cikin dana to nawa ne yace huwa muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama دنا فتدلى من shi ربه ne ya kusa daga ubangijinsa a kadalla kuma ya daɗa kusanci ya kusa ta ya ƙara kusanta ga Allah ta baraka wa ta'ala وقيل معناه دنا wakil aka ce ma'anar da na قرب ƙaruba ya fusata وتجلى tadalla kuma هذا بالقرب za da bilkurbi ya dana kusancin kenan
وقيل هما wakil بمعنى aka ce kuma daga na da tadalla suke da wannan tasmiya ta kuma ibara wahidin ma'anar su daya da na shine ma'anar tadalla tadalla shine ma'anar da na duk ma'anar su daya أي قرب ai ƙaruba ya fusata وقام كيما أرباب بنكي فلا معنى وأرباب بنكي الإمام البنكي غيره والماوردي ده الإمام الماوردي عن ابن عباس دك عبد الله بن عباس بن عبد الله ثبت غريش هو الرب كمان ينسى ابن جرير الطبري يروي في التفسير wannan magana ta Imam Al-Mawardi da ibda da kuma ta watan wannan to Imam Ibn Jarir Al-Tabari a tafsirin shi ya kawo tafsirin Ibn Abbas وهو الرب شيء الغني جلال محمد يا مساعدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا مساعدة سيدنا رسول الله فتدلى amma ba ba kusanci na wuri ba yana da zai kusur waccan ya zauro ya yi zan tsakiya sai su haɗu ba shi ba ne junu ifa illa junu makana Allah ta bada ko ta'ala la ya junu ko dalil la ya junu ba a cewa yana can ya komo nan yana nan ya koma can yana sama ya sauko ya wani sama ya komo kasa ko ya zo da babu duniya a abin ya fi karfin hankali mai hankali sha'anin Allah
فتدلى fasalla ilaihi wasan sai ya kusa da ilaihi zuwa gare shi أي أمره وحكمه abin da ake nufi ta dalla ilaihi al'amarin ubangiji ya kusa da ilaihi zuwa ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin yanzilu rabbuna ne yanzilu rabbuna aka ce ai amruhu rahmatuhu lubbuhu sawabuhu ra'abatuhu na fahatuhu to duk su ne ke sauka أتكلم عن معنى حديث يزيد ربنا في تدخل في الآخر من الليل الأمر هو هو الأمر تدعو كنت الله وكان قال الإمام الآن يا خير الله غني أنها من لك هذا البصري قال قال أن هذا البصري دنا من عبده دنا الله تبارك وتعالى وسام من قلبه قواه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتدلى فتدلى فقرب منه فقر من في قصار منه ذكري فأراه ما شاء أن فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وأمره من قدرته وعظمته مؤمن من عظمته وقدرته الله تبارك وتعالى ينهونا وعيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما شاء abin da ya so ya nuna masa na girman mulkin so kudurati da kudurarsa da ba da yin nuriyahu min ayatina سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته تنقمت والنجم إذا هو ما دل صاحبكم مرة يأتي لقد رأى من آيات ربه الكبرى كم أنت أنونا مثلنكم يا جني أنونا مثلا ينكم يا جني أنونا مثلنكم يا جني
قال قال الإمام ابن القاسم وقال ابن عباس هو الإمام الحسن البصري وقال ابن عباس عبد الله بن عباس يجي هو مقدم ومؤخر أولا زنجينا ثم دنا فتدلى أقول تقديمي لتأثيري أجي تقديمي لتأثيري أجي أن قباتت ما هو التقديم أن ينكرتت ما أن قباتت وما هو التأثير أن ينكرتت ما هو التقديم أن يتقديمي لتأثيري to yaya za a warware to to ya in an ji ake cikin tafiri to in an kaddara yaya asali yake kabla tasdimin tafiri ke ko ba a tasdimin tafiri ba to ya magana ce to
استدل الرب لمحمد صلى الله عليه abun da an ma'ana sai ka ɗauko ta dalla ai ta dallar rafrafu shimfiɗan nan ta mulki na Allah tabaraka wa ta'ala kamar kafir ne eh irin in an yi babban bako zai sauka a iyakar tun daga bakin jirgi kamar shugaban kasa ne na wata kasa in zai sauka tun daga bakin jirgi sai ga an shinta da wajen kafin har inda zai shiga to shi ne suke kwaikwayo rafraf ne tun da mala'ika jibrilu suka rubuta da rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka kawo wannan shimfiɗa ta mulki ta ƙasaita mulki Allah tabaraka wa ta'ala to ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo to shi ne ake magana tadalla rafraf kuma sun ce rafrafun ba ba shi kuɗa ba ce mala'ika ne kamar sun tsiga shimfiɗa Allah ya ce shi kamar tsiga shimfiɗa fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka ya hau su gana da Allah rafraf
ليلة المعراج ليلة الإجراج لنا أبي الإجراج لما الله صلى الله تعالى عليه وسلم تدلى الرب لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الإجراج فجلس عليه فجلس عليه من الله صلى الله عليه وسلم يظن أكنش كما يدع ذا أكنش كليتا تيك ديليتا تيك زو زي تيك هوانا كلانتين إيه كان كبدا تيك هوانا كلانتين طب ثم رفع فلنا من ربه ثم رفع بدنا فلن زيت رفع shi rufi'a sai da kudurin ubangiji aka ɗauka gani wanda na ya kuka ta marabbihi da ubangijin sabi ma'anar sabi da wacce ma'ana da ma'anarta wacce ma'ana kaga kaga kenan sun madana ba ta dalla ta kadimu wata abiyu ai ta dalla rafrafu sun majalasa ko rufi'a fadana wanda kuma dana da aka fara kai to kaga sai ya je tafsiri da tafsiri an dawo da kuma da tafsiri
قال qala yace فارقني جبريل وقد أل أن الأصوات sara kan jibril malaika jibril ya rabu da ni eh kaga kaga kenan bayan sun rabu rabrab ya daga da sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ونقلعت عني الأصوات أقوال صوتك لقد أصدق ينكو أني قبل إلى صوتك ملائك ملائكو عليه الصلاة والسلام وأجد كلام ربي عز وجل sai na ji zancen ubangiji na mai girma da buwaya وأن أنس an karɓo daga anan ibn malik ne في الصحيح sahihi a cikin sahihi خرج بي in malamai suka ce ja a cikin sahihi ya kan zo da ma'ana ya kan ba da ma'anar ja a fil hadisi sahihi ya zo a cikin hadisi inganta ko ja a cikin sahihi ya zo a cikin littafin da ya kare sunan sahihi shi ne sahih bukhari sai bukari shi ne ka fito da ake sahihu kawai ja ta sahihi ƙara ta sahihi ƙara ta sahihi ko ja ta sahihi duka da imam bukari a cikin shi da littafin shi ta sai bukari to za ka yi da bani ma'ana biyu ko da ya zo a hadisi ingantacce ko kuma ya zo a wajen sahihu bukari to a nan dai a sahihu bukari ne أرد لي جبريل ملائكة جبريل يا محمد لا فكرة المنتهى ayyuwa da karfin mutaha magana cikewa وجل الجبار رب العزة jabbar ubangiji rabbul izzati ubangiji tabaraka wa ta'ala bai tilasti sai yadda yake so za a yi shi ne jabbar ba wani abin da zai yi ba yadda Allah ya so ba shi ne mai tilasta yadda yake so haka za a yi haka abin zai kasance rabbul izzati babu cin buwaya tabaraka wa ta'ala فتدلى da na kusa ka fata dalla wato dai da kusanci حتى كان منه قال أوصينا har wasan hadaratu ubangiji tabaraka wa ta'ala ta tabbata minhu da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama قال أوصينا saba bayan sosai bakati au adda ko abin da ya fi haka kusanci bayan bakati ko abin da ya fi haka cikin kusanci
فأوحى إليهم بما شاء فأوحى إليه ما شاء على هذا الحديث يتي فأوحى في وحي إليه زوى رمضان الله صلى الله عليه وسلم بما شاء دع كل يسوع وأوحى إليه خمسين ثلاثة يي وحيهم معنى أمر من صلى خمسين إليه زوى رمضان الله صلى الله عليه وسلم سبب يجي في ذلك الحديث
وذكر حديث الإسرائيل وذكر يحيى بن جابر بن إسرائيل حديثنا من إسرائيل wasan da cikon har ƙarshe
وعن محمد بن كعب an karɓo daga muhammadu bin kabin al-qurashi ومحمد ma'anar sun magana maganar da dalilin nan na gana na wani ne ce ko muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzo Allah ya fita da ya fita ta أنا من ربي min rabbi da ubangijin shi وقال آدم أوصي tsakanin ɗaban ɗaurayi kwatan kwatan kusancin kai ta ce ba ka biyu ba ba ka biyu
وقال جعفر بن an محمد adana ko abin da ya yi wannan ƙara وقال جعفر بن محمد a akwai ƙara ƙara sallama ƙara ga wannan ƙara muhammadu bin ka'abin alƙarfi ya ce ja'faru bin muhammadu hatta da kiyari shi muhammadu bin ka'abin alƙarfi shi ke hakaito maganar a imamu ja'faru sadiq ta
أدناه ربه أدناه ربه معنى ثم أدناه بدلا لا أدناه ربه وجد ذي مسلطان منه قريب حتى كان منه كقاب قوسين حال يزمو كذلك الله لحضرات أبنجي تبارك وتعالى مصطفى جنبان مكامل Allah dai ake sani dai a ƙara sani ni wasu ba ne da lalu makar ba ba ba ba ba ce kamar an da shi nan na nan sai a ja a jawo shi kusa da lissafi za a yi wannan ba Allah ta bara ko ta ala ya fi kowa kusa da kai ne bisa ga jijiyar jannayi wa akwai wani min haɗu da wani akwai wani min haɗu da wani Eh. ya ya bije wuya wannan wanda ya yanke ta shike ne rarraba su Allah ne ya yi halil ya yi halitta kusa da ita ya yi wannan bije kusa da halitta wannan zaɓi ne wannan zaɓi ne ɗaukaka ne ta zaɓi shi ne kusanci ne na zaɓi
وقال جعفر بن محمد وقال جابر بن محمد جابر بن محمد يجي والدنو من الله والذنوب تنتهي من الله لجوابه تبارك وتعالى لا حد له لا أحد له من الجنة بيد الجنة بل الله بيد الجنة بل دي أشياء تتفنش أتي زينا من يابوه بعد ذلك.
ومن العباد ومن العباد إن كما ذنوب ياو أساجي هو أحد الباي الوجود بالحدود الشيء ولينا الجنة
وقال أيضا وقال الإمام جعفر جعفر الصادق ياتي أيضا كما تنزل إن قد أن كيفية an dunubi kaifiya yaya ya yanki an dunubi dangane da wannan kubancin ala kaifiyatu yaya kubancin yake to wannan magana ta yaya in ga tsari babu
ألا ترى ala tara zuwa ga ganin كيف حجب جبريل عن دنوه yadda ya sha kan da jibril an dunubi gaban kubancin ودنا محمد amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bukata إلى ما أودع قلبه zuwa abin da aka aje wa zuciyar mu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama من المعرفة min al-ma'rifa min al-ma'rifa shine karin kusancin wal iman والإيمان bil iman فتجلى ka sadalla sai ya da kusanci بسكون قلبه bi sukuni qalbihi da nutsuwar zuciyarsa an ƙara kimta wa zuciyar ma'rifa da imani إلى ما ko ka sadalla sai zuciyar ta ƙara nutsuwa
إلى ما أدناه ila ba Allah wajen abin da ya kusanto shi وزال عن قلبه الشك والوهم wanda da kuma ya kore a shakku wani abu mai kama da shakku wanda ya ga da kokanto wani abu mai kama da kokanto an kafi da zuciyarsa ko kuma a ce mahallin da a halitta nan ne mahallin shakku to shi mahallin an share shi kaga shakku bai da wuri ba wai shakkun aka tare ba mahallin da shakkun yake kamar da ya halitta dan adam to dan adam da Allah ya halitta mashi kowace gaba na da aiki kowace jijiya na da aikin ta kowace nama a cikin jiki kowace halitta a cikin jiki tana da aikin ta to sai ai wani mahalli nan shakku nan ne mahallin shi in za a shakka ka abu ko za a yi kokarto ka abu to wannan shi ne mahallin to mahallin da shakka take an koyi da an shaye ta daga zuciya kenan ka ga ba ta da shakka babu kokonto a cikin kwata kwata don shi kokonto bai da muhalli wani irin ya ba wani ne daren da aka yi tsara da miraji ma za a sa kusa biyar gudu shakka ko kokonto ba ko a قال الكامل أبو بكر الكامل أبو بكر يجي وفقه الله وفقه الله على هذا الشيء من إعلام idan ma'ana Allah ya dace da shi da abin da a sai da wa'annan bayawana ne ke ta kawo su akan ijtihadu da ne da nashi da sauran malamai da suka gabace shi duka wannan ijtihadu da ne za ka yi roƙon Allah ya dace da shi abin da a sai da
إعلام idan ka sani أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا an idan an fara da dai abin da hasan abin da ya auku min ibabatul junubi na raba junubin kusanci wa qurbi da kusanci guda anan raba shi ila Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala من الله أو إلى الله min Allah aw ila Allah mutunci ila Allah aw min Allah
وليس بدنو مكان walai da junubi makanin ba ba junubi kusanci ne na bigire ba yana can ne da yanzu ya dan rubuta kuma tsakiyar masallacin nan ko yana tsakiyar masallacin nan yanzu ya rubuta ya kuma ba masallacin nan ba haka ba ba shi ba kusanci ne na zara wala qurba madan ba ba kusanci bane na fage ba kusanci bane na kamara ba shi ba بل كما ذكرنا أن بل كما ذكرنا كما ذكرت أما ذلك جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حد فبدوي كنتي بني وانتك إياك وانتك إذا حدود حق وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وإنما نور النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ربه
وقربه منه وقربه منه إبادة عبادة عظيم منزلته وتشريف رتبته واشتراك أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه مم.
وقدرته ya ce sani dai kusancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ubangijinsa wa qurbi wa qurbuhu minhu inna ma kunu nabi sallallahu alaihi wasallam rabbihi wa qurbuhu minhu da kuma kusancin shi minhu ga Allah إبادة عظيم ibanatu azimi manzilatihi bayyana girman darajar shi shine ma'anar dunuri bayyana girman darajar shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata tiribu rutubatihi da kuma ɗaukaka darajar shi ƙarin ɗaukaka darajar shi
واشتراك أنوار معرفته zai a za a cewa wata shirifu ko ta shiriti za ka ta gaji da tashrifi da jarra sai ba shi yayi itibati akan wata jarra ne kawai نعم azimi ibadat azimi azimi ibadat tashrifi in kuma ya mai rafa ya yi rafa ne ga watan watan innama innama tunu nabi sallallahu alaihi wasallam min rabbihi wa qurbu ya yi rafa gare shi ya yi adabi a kan wancan za ka kowanne zai iya yiwa a ci wata shirifi rutubati ko wata shirifi rutubati wa ishraku anwa'i ma'rifatihi da kuma ishraku hakkan ko hudowa habaki habakin ma'rifa na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sanin Allah
ومشاهدة أسرار غيبه wa mashahadatu asrari da mushahadan nan na asiran gaidin sa wa qudratihi da qudrarsa ومن الله تعالى له مبرة to in to mun ji inna ma dunun nabi kenan min min rabbi to dunun lahi min muhammadin ha kusancin Allah tabaraka wa ta'ala da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ma'anarsa mabarratun kyautatawa Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mabarra Allah ya rike manzon Allah abin da yake so shi ne mabarra وتعنيف wata hadisin don haka wasu in sun tashi da su Allah yana jin kaya wa Rasulullahi da kuma yadda duka ke zuwa ga Allah ke yi cikin sahabbai haka suke cewa eh ma'ana wa Allah na yi maka yadda kake so shine mabarra ne
وتعنيف wata anisun da kuma ta anisun wata tsananin lutufi na Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai tsiri maka kewa وبسط wa basdun da kuma yalwatawa ta Allah tabaraka wa ta'ala duk ma'anar junubin Allah ga manzon Allah ne mabarratu tanisu basu su shi wa وإكرام ikramun da kuma girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mabarra ma'anar mabarra kyautatawa duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ke so shi Allah ya yi mashi in zai yi masa magana in ya san ran shi hankali shi zai tashi da magana to ba a kudo mai ta inda hankalin shi zai tashi sai ya ce afallahu anka lima azin da Allah zai gabatar da lima azin da saboda kan hankalin maza Allah ya tashi ka Allah ya tashi maza Allah da hankali sai ya gabatar da abin da zai lantsar da zuciyar shi ya samu ina su ke da rikiwa sai ce lima azin da kuma ya gabatar da afallahu anka kaga manzo Allah ya cika nasuwa ke ya cika da nasuwa sannan sai Allah ya jira mana da
ويتأول ويتأول فيه ما يتأول في قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هو أن المكان على الجنوب ثم دنا فردنا لا أنا تاويني غريبي كان لما لمي مغباتا سنة تاويني ما لمي مغباتا سنة تاويني سنتي أنا تاويني irin tawilin da ake yi a hadisin yanzu rabbuna ila sama'i duniya yanzu rabbuna ila sama'i duniya to wannan hadisin tawilin da ake a cikin sa to shi ake yi a wannan da na faɗa da na to
على أحد المسلمين ala ahadin wujuwa ga ɗayan hukoki وصول إقبال وإجمال وقبول hakan ce Allah na sauka ake cewa yanzu rabbuna ko bisu muna sauka ai mana ifrazu kifi ko tana sauka a wannan lokacin ijmalu jamalan nan tashi kyautata wa kan tashi na sauka kabulu karbar tuban masu tuba na sauka sannan kuma karba ayyuka na kware na masu ayyukan kware duka shi ne ma'ana wa insanu da kuma insanu da kuma ta baka wata alayi shi ke sauka in za ka yi yanzu da rabbuna a yanzu da amuru yanzu da zuhuku yanzu da ihsanu yanzu da kabulu yanzu da ihsanu shi ne ma'ana
قال الواقدي وقال وأنت أشقال وأنت يجب من توهم أنه من بأن رحمته بنفسه جلاوته وعن سواي ومن يعلم يا مصابني بنفسه لكفى جعل ثم مصابته وزي سني مصابه تذرع جعل الله تبارك وتعالى السلام
قل كل ما لنا بنفسه من الحق لنا بعدا ومن بن بين كل ما كله كله كل ما لنا كل ما لنا أبد وكفى بنفسه ومن كل ما وكفى كله وكل كل kullu ma dara wa duk abin da ya kusa na daga cikin mahalukat bisa kan rayawa ta binafsi da kan zamin haƙƙi ga Allah tabaraka wa ta'ala tadalla wa zai zai sauka aina zalabin kudin ila ila asal ya sauka daga gantama zuwa haka shi ne tadalla udan ya sauka daga sama zuwa kasa irin irin saukan guga gari ya kaga sai a ce fa'adin da jado ya zura kaga guga tana zura sai ce sai kasa sai ce kaga ne da mutanen da gugudan ya ani an dalta hakikati daga barin hakikan nan ta ya nutsa da barin turkar hakikan nan ta
إلا بنو الحق إلا رزق الهلك ولا هدى إنهم بارك نيسا لكم تيجي الله تبارك وتعالى بعض الله شرف كذلك تيجي الله تبارك وتعالى فكم تيجي الله تبارك وتعالى كل من يكون تيجي الله بارك وقوله قال قوسين وقوله تنجبد لقام قوسين أو أدناه أو أدناه فمن جعل الضمير فقد الدليل من سبيل لنكم بدنا فتتبع آمنا إلى الله تعالى تشكوها وتألى تبارك وتعالى لا إلى لا إلى جبريل باتوا أولئك بكثير منكما عليهم السلام والسلام على هذا الدولة الكامل في جمالنا كان عبارة على نهايتكم وأن الجبال الجبال في جنة مذكر كسنج مذكر كسنج
ورد بالمحل kuma fara ne dangane da rubin nan na matsayin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wajen Allah
وإيضا- وإيضاح المعرفة wal izwahi ma'rifat da kuma bayyana ma'rifa والإشراف على حقيقة wal ishraq da hanguwa da hakikata da hakika بمحمد صلى inna الله عليه muhammadu وسلم sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma'rifa sanin Allah na koyi ya bayyana ga manzon sallallahu alaihi wa sallam da hanguwa hakika na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon sallallahu alaihi wa sallam yayi to shi وعبارة عن إجابة الرغبة kuma ijaba shi kusancin nan na ma'ana ne wato ibara ce dangane da amsa wanka kai na ba za ba su ba su ba su abin da yake faɗi a wajen Allah.
وقضاء المطالب Waka ba da kuma biyan nan na ma'ana da ababen neman sa a wajen Allah ta fara ko ta'ala.
وإظهار التحد- التحدي Wani hari da kuma bayyanar da ta hajji tsananin kulan Ubangiji ga maza Allah su ba wa ta'ala da yau shi ne ta hajji. Ta hajji kulawa. inna kana li hadiya Allah na kulawa da ni Allah na kulawa da ni shi da Qur'ani Musa eh sa korafi eh inna kana li hadiya wa antum la karamitu eh inna kana li hadiya
وإنافة المنزلة wa ila waqti da kuma ila waqti wa tandatu wannan tamanzilatin darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama والمرتبة من الله له وأن والمرتبة لكم مرتبة من الله لكم تبارك وتعالى لأوجد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاروا مرتبة قاروا الدرجة لك الله سوى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأول فيه ما يتأول في قوله ويتأول على تاويل في أتكن ثم لنا فتد الله ما يتأول أبدا أكي تاويل في قوله أتكن زنشن أنه صلى الله عليه وسلم حديث قاتل والإمام البخاري يرويتا لمن تقرب مني شبرا تقرب منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولدا duk wanda ya kusanta gare ni shibran da taka ai ba inda mutum yake yana nan kan hujja da shi yana nan yana wurfi yana nan yana zikiri shi amma ko Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce takarraba minni ya fata da ni to ni ko takarrabtu minhu zira'a yace zan kusantu minhu gare shi da zira'an kamu wa man atani shi wanda zai je man yamshi yana tafiya ma'ana yana da'a gare ni yana dina yana yin kaza yana ibada a sai su har wala ni ko na zo mai da ai kaga har wala ta ji mashi har wala ta ji mashi to duk wannan ai ma'ana ne na ma'ana ne yana nan inda yake yana istighfar yana salati annabi yana la ilaha illallah yana la ilaha yana karatu alqur'ani amma manzo Allah sallallahu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil to wannan karro ne na ma'ana ne ba na makafa ba to قرب في الإجابة والقبول to zan zo sai ni ko da kusanci na ijaba wal kabuli da kuma karban shi وال- والإتيان wa indiya mafi zata kuma zai ce wa mafi zata da kyautatawa والعزيز da gautautawa duk ma'amuli da abin gure